أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا شابير قوة رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda ya daidai da wato shida ne ko shida ga watan hudu ko miladiya haihuwa annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma mun tsaya ne a cikin wato suratul tauba a aya ta 49 ko a aya ta 50 zuwa aya ta 51 haka ne ina ganin wannan aya ita muka tsaya akan ta ha ko ba ita bace to a shafi na 195 a yau za mu tashi akan wannan ayar da izinin Allah subhanahu ta'ala. muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya alaran ma Allah ce kullan yusibana illa ma kataballahu lana
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون نعم wannan aya tana matsayin raddi game da abin da su munafikai suke faɗa Allah ya bada labari game da cewa idan mai kyau ta shafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ta bakanta musu da rai in kuma mummuna ta shafe shi sai su ce qad akhadna amrana min qablu mun rike al'amarin mu ai mu da ba mun san yadda muke yin al'amura mun yanke mun san abin da ya kamata mu duka da haka shi yasa mun ka yanke niyyar ba za mu fita ba ina fata an fahimci ni to wannan magana da suka faɗa an kawo asar na Jabir dan Abdullah dama wannan aya sun kawo mata a cikin mawsu'a ta al-isti'ab fi bayan al-asbab wato sababi daya suke cewa an ruwaito daga Jabir dan Abdullah yake cewa ja'alal munafiquna alladhina takhallafu bil madina munafikai da suka kasance busu fita ba a Madina sun kasance ja'alu an gane kai an ce ja'ala nan bada'a tana daga cikin af'alu shuru' kai hattara akwai af'alul muqaraba akwai af'alu shuru' an gane ko nan ja'ala ba ana nufin ba ya sanya ana nufin bada'a shine malaman dole suke cewa ya hadu ya hadu yana kaza yukhbiruna anin nabiyyi akhbar as-su'i suna bada mawmuna nan labarai su ce ai shikenan an kare da su yaquluna suna cewa inna muhammadan cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ashabahu da sahabbansa qad jahadu fi safarihim sun wahala shine jahadu fi safarihim wa halaku sun halaka fa balaghahum takdhibu hadithihim sai ya zo gare su an karyatar da labarin su ko ba karan bane wa afiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma labarin kenan wato wa afiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam labarin lafiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo an gane ko wa ashabihi da kuma sahabbansa afiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko ya ce to fasa'ahum zalika sai wannan ya bakanta musu da raifa anzalallahu ta'ala in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun wannan asar bai inganta ba na fata an fahimci daga cikin asbabun nuzul sai dai dama dabi'a su ci haka Allah ya riga ya faɗa wanda ya bada labari amma cewa dan saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki ne suka ce kaza suka ce kaza shi wannan afarkin bai inganta ba amma tabbas munafikai abinda suke fata shine abinda Allah ya bada labari mun fahimta ko to sai an kace kullan yusibana kace ba abinda zai samu mu ko illa ma kataballahu lana sai abinda Allah subhanahu wata'ala wato ya rubuta mana an gane ko babu abinda zai samu mu sai abinda wato Allah subhanahu wata'ala ya rubuta muna in mu jiya mun faɗa cewa ibnu ashur ya ce wannan talqini ne na jawabi game da abin da za a faɗa musu domin sun ce ya ƙulu kad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun to sai ka ce ga amsar da kamata ka basu raddin da zaka yi musu kullan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun mun fahimci wannan da kyau ko to dan haka ya kamata mu fahimci wannan akwai wata ƙira'a wato da ke ƙira'a ce shadda ƙullan yusiban yusiban yusiban na ba zai shafe mu ba sai suka ce to yanda wannan ƙira'a ya za mu yi da ita domin ƙira'a ce da take shadda kuma an ce ƙullan yusiban na sai an kai tashdidi to lan kuma a larabce ba ta nuna nunu taukidi ba ta zuwa bayanta ina fata an fahimci ni domin nunu taukidi kamar yadda malamai suke cewa wani lokacin tana iya zakkuwa ne wato bayan wato adatul istifham istifham kamar tambaya falyanzur hal yuzhibanna kaiduhu ma yadhif kaga nan tazo sannan kuma idan muka duba game da abin da ya shafi wato hurufun nafi kamar yadda suke cewa lam dala to da lam dala su waɗannan nunu taukidi tana shiga cikin su domin ta zama to mi ta zama to nafi ina fata an fice ni domin idan ku an kai nafi to na ana iya kawo wani ana iya kawo tashdidi to amma ita lan ai ba a saba cikin larabci ba a ce lan yusibanna ko ko ba zai samu ba zai samu ba a kawo mata nunu tashdidi sun kace wannan a larabci babu shi na fata an fahimta to amma duk da yake sun faɗi wannan sai aka ce musu a'a ba gaskiya bane na fata an fahimci ni wato kamar sun ce bai halatta ba a yi taukidin fi'ili wanda an ka kore da lan an gane ko da nunu tashdid amma malamai suka ce a'a wannan abu ne wanda bai cika abkuwa cikin larabci ba amma akwai shi akwai lokacin da ake taukidi na fi'ili wanda yake mustaqbali da an ka kore da nunu taukidi in lan ta zo bayan shi sai dai lokaci wanda bata shahara amma ba a cewa kuskure ne na fata an fahimta dan haka dalibin ilimi sai shi hattara an gane ko to kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana sai abinda Allah ya rubuta mana an gane ko nan bai ce kullun yusibana illa alkhaira ko asharra ba sai ce ma kataba Allahu lana wagga ma sunanta mausuliya lan yusibana illa alladhi katabahu Allahu lana saboda me ya kawo shi illa alladhi katabahu Allahu lana saboda ya zamanto shamil domin daga cikin siyagul umum an gane ko koko abubuwan da suke ɗauka al'umu shine mi al-mausulat babu abin da zai shafa mu sai abin da ya rubuta wannan kenan ma'ana in ka ga wani abu ya shafe mu to Allah ne ya kaddara shi ko wanda muke so ne ko wanda ba so ina fata an fahimce ni to huwa maulana Allah subhanahu wata'ala shine maulana majibincin lamarin mu wannan aya irin wannan in ka gane ta sai ka ga akwai iskali nan Allah ya ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa mai ce shi Allah shi ne majibincin lamarinsa to amma kuma wani lokaci sai Allah ya ce shi ne majibincin lamarin kowa da kowa na fata an fahimci ni nan kaga ya ce huwa maulana wa Allah falyatawakkalul mu'minun ana maganar mu'minai a cikin bakara ya ce Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur sai ce wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yace kuma zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna al-kafirina la maulanahum to anan la maula lahum ba su da majibincin lamari a bai ba su da shi ba bai da amfani a lokacin da Allah zai kama su dan ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd to kuma wani lokacin sai ce Allah shine mi shine majibincin lamarin kowa hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allah maulahum alhaq to nan ruddu ila Allah kowa za a maida shi zuwa ga Allah da musulmi da kafiri yace maulahumul haqq to nan ko Allah shine waliyin kafiri to kaga za mu yi da wannan sai mu ce a'a akwai alwilaya al'amma akwai alwilaya al-khassa alwilaya al'amma shine Allah ba wani abu wanda zai kasancewa cikin mulkin sa face siyasan da shi don haka wannan wilaya ce amma ta shafi kafirai ta shafi ta shafi mu'mini amma akwai alwilaya khassa ita ce wilayatul nasr wat ta'yid wannan kuma khassatun bil mu'minin to nan ita ce ake zance huwa maulana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun masani ko mun fahimta ba an gane ko to madalla kafin mu je a aya ta gaba akwai istinbatat da malamai suka yi karkashin waɗannan ayoyin da muka karanta guda biyu wato aya wadda ta ce kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana sun ka ce fihi raddun ala alqadariyya inji imam as-suyuti akwai raddi ga yan qadariyya 'yan kadariya in tabe ba 'yan kadiriya ba akwai kadiriya akwai kadariya su kadariya wata mazhaba ce ta aƙida suna ganin cewa wato in sharri ya sami bawa an gane ko koko in bawa ya aikata sharri to ba cikin son Allah bane da mulkin Allah abin ya afku ba sani ko mun fahimta ba shi ko bai yiwa wani abu ya kasance cikin mulkin Allah ba tare da mi ba ba tare da yarda Allah subhanahu wataala ba shi yasa lan yusibana illa ma kataba Allah lana ashe duk abin da kaga Allah ya rubuta muna ya riga ya san shi kuma ya rubuta shi kuma hakan zai kasance na fata an fahimce ni da haka sai ayi hattara huwa maulana Allah shine majibincin lamarin mu waliyu da maula wasu ce akwai bambanci tsakankanin su wasu ce duk dai ma'anar su daya ana kokarin dai bambantawa tsakankanin su an gane ko wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun ga Allah ne kadai mu'minai suke dogara to nan at-tawakkul shine ka dogara ga Allah kai riko da asbab shine tawakkali ga Allah kamar yadda wani balarabi ya zo zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki taguwarsa an gane ko yace tawakkaltu ala Allah sai an kace mai a'a i'qilha wa tawakkal ala Allah na ba za mu ci ka daure ta sannan ka dogara ga Allah domin daurewar da kai mata ba shi ke daure ta ba sai in Allah ya so ta tsaya amma Allah ne yace kuma ka daure ta kuma da yace i'qilha sai ce mi wa tawakkal ala Allah ai ya kamata ce mai tawakkal ala Allah wa aqilha ko ba haka nan bane to alwawu la tufidu tartib asalin sai kai tawakkulin kuma sannan kai sai ka daure ta walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama inda a sallah sai an yi qiyama sannan ayi sujjada na fata an fahimta dan kawai zai ce cikin hadisi an ka ce sai ka darme ta sannan zaka dogara ga Allah ka sa akwai dan ta'adda alwawu la tufidu tartib la tufidu tartib la tufidu tartib to wannan kuma shine musulmi ba su ganewa sai suka dauki tawakkuli sai sun kasa tsammani shine tawakkuli na fata an fahimta tawakkuli shine kai riko da asbab kai aiki amma ka yarda cewa ba aikin ka ne zai baka nasara ba mun fahimci wannan da kyau ko shi ko tawakkuli shine kai zama da baka aiki kace zaka ci nasara to su musulmi sai suka riki tawakkuli su ko kafirai sai suka roki algurur su turawa suna ganin ilimin su da tunanin su da kere-keren su da irin matakin da sun ka kai na ilimi science shine ke ba su nasara ba Allah ba shi yasa Allah ce inil kafiruna illa fi ghurur an gane ko su kuma musulmi sun yarda da Allah amma kuma Allah ya ce a tashi ayi riko da asbab kuma sai ana tsayawa ana wasa alhali ko annabawa sun yi yaki da suka yi yakin nan ai alkhadu bil asbab ne sai su ce Allah kashe muna su mu huta muna nan kwana ba shi kenan ba ha kaga wannan duk ba su yi haka ba sun je sun yi yaki in ana yakin ba Allah ya ce in lokacin sallah ya to a kula da addini kuma a kula da ni a kula da makamai wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum ana sallah ana rike da makami in ta baci duniya da lahira ya ayyuhalladhina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu ku tsaya tsayin daka ayyaki wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun ku ambaci Allah sai Allah ce a hada biyu to ba su iska musulmi wai a kafa hujja da hadisin sayyidina Umar wanda yake cikin sunan Tirmidhi law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana ai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kun dogara ga Allah irin yadda tsuntsu ya dogara ga Allah da Allah ya arzita ku kuma yadda arzita tsuntsu taghdu khimasan sai yammanta ai tsuntsu ba cikin kike ya zauna ba taghdu za ta yi sammako su tsuntsayen su fita khimasun suna cikin cike cike da yunwa faman ittara fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ithmin fa inna allaha ghafurur rahim wa taruhu tadawu bitanan tana cike cikin ta ya cika daga albatru bi in bata fita ba abincin na iske ta ya mi kake rufi ta haka yana da kyau mu gane cewa ashe ita ma tana aiki wani lokaci in ta fita ma sai a kashe ta in ya zamanto guda ce ma annan take kula da ƴaƴanka halbe ta ƴaƴan ma mutuwa za su saboda mai ka musu abinci baya nan su ko buska inda za su iya fita ba sai su mutu in kuma sun dan fara kama girma sun kaga an tajima bata taho ba sai su tuma dada wanga shi ne wanga shi ne in Allah ya sa an samu abinci da nan sai su koyi hira ina fata ana fahimta ta yana kyau irin waɗannan abubuwa mu fahimce su yin aikin ba shi ke bada nasara ba amma kuma Allah bai ce kada kai aiki ba kuma duk abin da ya maida mu kasashen baya ko kasashen Afirka da kasashen Larabawa ko dai mu zama da ba mu aiki ba mu karatu ko ko mu je mu yi karatu amma ba mu so mu yi aiki da karatun ai aiki da shi a keke rike ne sai dai a rike ka'idodin a aji ga kai an iya mathematics an iya physics an iya wane ne chemistry an zo an zauna amma ya za mu yi mu haɗa kaza da kaza su turawa ai su ma kokari da suka suka haɗa kaza da kaza suka bada kaza ba bacci suka tun suna yi ba da haka yana da kyau mu fahimci irin wannan mu fahimci irin yadda annabawa suka fahimci addini suka je suka yi yaƙi suka je suka yi aiki suka yi noma suka yi kaza suka yi kiyo suka yi kaza da su da mutanensu yadda suka yi kokari suka wadatu daga kafirai shi yasa dan bokon afirka na yanzu an gane ko tsofaffi na da suka fi shi saboda tsofaffi na da ba su dogara da bature ba su yi nomansu su ci abincinsu su yi sallah su yi ibada duk turancin da za a yi hayaniya suka ɗauke shi amma yanzu ga shirin mutum da doktora ya je ya yi karatun ɗin amma babu aiki sai da to matsala ga al'umma ga turancin amma ko bai iya neman abinci ba kuma yana dibin wai wanda bai iya turanci ba wai sakare ne baban shi wanda ciyar da shi eh, shekara talatin har shekara talatin yana ciyar da shi shi bai iya faransai ba shi ba man nashi ba amma wai shi saboda ya iya faransai bai iya neman abinci wai shi wani abu ne a ga me amfanin wannan faran- faransancin da ka iya yana da kyau mu fahimci inda an ka sama gaba an gane ko Allah ya kyauta to dan haka dai ayi riko da tawakkuli ka ayi tawakkul kuma ka ayi gurur a ce ilimi science ta isa ta samu wadatu da Allah science ba ta sa wadatu da Allah kamar yadda turawa suke gani saboda yanzu sun samu kere-kere ta- ta- wato technology da development an gane ko revolution scientific an gane ko suna ganin cewa ba a da bukatar Allah wannan hayaniya ce domin ilimin waye ba da shi waye halicci duniyar ba a wadatuwa da Allah amma kuma in ka yi bincike to ka yi kokari kuma ka tashi ka yi aiki kuma yadda baturin ya tashi ya yi bincike ya karatu kai ma in ka kyauta sanya ka je kai karatu Allah zai baka dan duk mutane kuke na fata an fahimta Allah ya kyauta Allah rabba mu je aya ta gaba qul hal tarabbasuna bina قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون na'am mai jalalaini da ya zo karkashin wannan aya ya ce kul in ka diba ya ce hal tarabbasuna ya ce fihi hafu ihdatta aini min al'asli kaga in baka gane ba yanzu kaga in ka biyo in ba wannan bayanin ka gani ba ko mai kama da shi baka san ma an yi wani hasfu ba ya ce an shafe ihdatta aini ɗaya daga cikin ta'un guda biyu min al'asli daga asalin fi'ili kenan asalin shi ta tarabbasuna to fi'ili mudari'i wani lokacin ana iya shafe ɗaya daga cikin tsakushi in an ga dama a faɗa in an ga dama ba sai an faɗa ba amma za a gane an shafe ɗaya daga cikin su an gane ko kina asalin shi ta tarabbasuna kulka ce da su hal tarabbasuna kidan ba ba komi kuke jira ba ai yace tantaziruna ba komi kuke eh, jira ba an yaqa ya faru bina da mu illa ihdal aqibataini yace illa ihda sai dai al aqibataini makoma guda biyu alhusnayaini mafi kyau ya ce tasniyatu husna tasniya ce kamar abu biyu ne na husna mafi kyau in an ce hasanun mai kyau ahsanu mafi kyau namiji kenan in an ce hasanatun abu mai kyau mace kenan sai a ce husna ko hasna'u ko ba ka nan bane mafi kyau to nan husna ba mai kyau bane mafi kyau ya sa ɗaliban ilimi dole in ka je sun fara sai kai abin da ya ce ta'anisu ahsan shi husna ta'anisi ne nami na ahsan afdalu sai a ce fudla ko ba haka da bane eh ya ce annasru aw shahada abinda kuke jira mu ya same mu shine annasru shine mi a ce nasara ayi yaki a ce nasara ko ba haka da bane aw shahada ko komi ko komi shahada tunda da cikin biyu sai an yi daya ko dai mu je yaƙi mu ci nasara ko komi ko ko a kashe mu to wani a asara daga cikin mu in mun samu ganima mun samu nasara duniya daɗi za mu ji in an kashe mu kuma mun samu aljanna kowanne daga cikin su alƙawari na Allah ya muna in mun je mun samu ganima ga ta nan Allah ya faɗi yadda za a raba ta mu samu mu ci mu amfana kuma mu gina addinin mu kaga wannan ai abu ne mai kyau فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب يقتل أن كشيشي يا شهادة أو يغلب كسكوكو يتنسرا سألت فسوف نؤتيه أجرا عظيما دوت نيد وند أنك كشن دوند يتنسرا دو الله ذي باشر هذا هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يتيتو ونحن موكما نتربص أي ننتظر بكم مناجرة كنان غريكم أن يصيبكم الله ألا يشافيكم بعذاب من عنده دوات عذاب دقوجنش بقارعة دوات قارعة أنت قارعة شيني وات عذاب mai ƙara kenan daga ƙara'a ne shine an kwankwasa abu to an ce ƙari'a ita ce azaba wanda za ta zo mai tsawa daga sama kamar yadda Allah ya ce wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wadullah kakka je in an ce alqari'a kace kullun kiyama aka nufi a'a nan ba ba haka ake nufi ba na fata an fahimce ni nan ƙari'a ana nufin azaba ne wani da an ce ƙari'a sai ce kiyama ake nufi a'a wani lokacin kiyama ake nufi wani lokacin ba kiyama ake nufi ba domin asalin alqari'a ma asalin ismi ne suna ne na mu'annas qara'a shine ya kwankwasa ko ba haka nan bane eh qara'a da alhamza ya karanta ko ba haka nan bane to in an ka ce kuma wato qara'a wani lokacin yayi zabe shi yasa da an ka ce qara'a sai an ka ce alqur'atu sai malam Bahaushe ce ai qur'a ba ba haka nan bane to ai qur'a larabci ne to qara'a shine ya kwankwasa to alqari'a suna ne na mu'annaf fa'ila wanda ya buga namiji sai a ce alqari' to ya ka ce alqari' ba wancan na zabe ba ana nufin na kwankwasa wato da bukan shi qara'a ne to ana nufin yana iya daukar duk abin da yake mu'annaf ne to nan alqari'a shi sa an ka ce as-sa'atul qari'a lokaci ne wanda yake buga zukatan mutane bi annaha taqra'ul quluba bi ahwaliha amma sai ce sunan kiyama ne ko da yaushe ga qari'a cikin qur'ani sai ce kiyama to gashi ko Allah ya ce wala yazalu alladhina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun aw tahullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah kaga wa alqawlin Allah bai zuwa don haka ɗaliban ilimi dole mu bi mas'aloli na ilimi a hankali Allah ya taimake mu to shikenan wato an yusibu kuma Allah bi azabin min indihi yace bi qari'atin min as-sama da wata azaba kiran daga sama ko wata tsawa au bi aidina ko ko da hannayenmu bi an ya'zana lana Allah shi muna izini fi qitalikum mu yaqe ku in Allah ya ga ba ya turo musiba in ya ga ba kowa mu izini mu yaqe ku yace to fatarabbasu ko jira bina zalika abinda kuke jira ya same mu ko dai mu ci nasara ko kuma a kashe mu inna ma'akum mutarabbisun mu muna tare da kuma muna jiran aqibatakum karshen ku ko ba haka nan bane makiya ne guda biyu kowa na jiran ga karshen wani in dai kana mumini kaka ji tsororon ka mutu domin bi da kuma kai asara ba kafiri ko yana adun duniya in bai tuba ba akan asara yake in ya mutu kuma ya mummuna karko wal iyadu billah Allah shi muna tsari to wanga shine abin da shi malam mai wato jalale ne ya kawo to da hakan sai mu zo cikin ilmu asbabun nuzul da kuma ilmul munasabat domin muna yawan kawo wannan ina fata an fahimce ni in mun diba cikin asbabun nuzul suka ce ma ba a kawo wani abu ba karkashin wannan amsa domin da ba asbabun nuzul wanda yake yin raddi daga gare su na farko qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana da wannan qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn ai duka matsayin abu guda ne ina fata an fahimce duk matsayin raddi yake dan haka dai yace to shi mai abin nan ibnu ashur yace wagga jumla tunazzalu koko tunazzalu hadhihi aljumlatu manzilatal bayan za a ɗauki wagga hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn matsayin bayani lima tadammanathu jumlatu qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana kenan za ta zamanto ta kumshi bayani ne na abinda lan yusibana illa ma kataba Allah lana tazo da shi walidhalika yace al-aya kenan walidhalika lam yuqaf alaiha shi sa bai atufi ba ina fata an fice ni wal mubinu huwa al-ijmal an gane ko abinda an ka bayyana kana cewa al-mubin domin al-mubin yana daukar ismul fa'il ko ismul maf'ul an gane ko sai dai a ce al-mubin bil kasri ismul fa'il al-mubin bil fathi ismul maf'ul ko kace al-mubayyan kenan abinda an ka wato al-mubayyan abinda an ka bayyana huwa ijmalu ma kataba Allahu lana domin an ka ce lan yusibana illa ma kataba Allahu lana ba abinda zai samu mu sai abinda mi Allah ya rubuta mana to kaga na ai ya kawo shi mujmal to abinda Allah ya rubuta mana din nan gashi nan ihdal husnayaini mu ba mu da asara ina fata mun fice ni in mun mutu mun yi nasara ga ayoyi nan na shahada wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihin bima atahum Allah min fadlihi wa yastabshiruna bil ladhina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin ga sunan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun an yi musu tattali wa shuhada'u lahum ajruhum inda lahum inda rabbihim ajruhum wa nuruhum suna da babban lada to wannan ku in kun muna nan duniya mun kace nasara kuma gani ba Allah ya faɗi yadda za a yi mata a rarraba ta Allah ya ci يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن قالوا إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إن بأياك إبا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم جد دي دي باتي za a samu babu asara na fata an fahimce ni to wannan shi ne wato shi ba da abin da kawo ce to an yi ijmali ma kataba Allahu lana an fassara shi shine ihdal husnayn hal tarabbasuna bina ba komi kuke jiran ya same mu ba ina fata an fahimce ni akwai wata qira'a an gane ko da an ka kawo qul hal yusayyibuna to kaga nan wagga qira'a ta zo ba hal tarabbasuna bina ba an gane ko to ya zamu yi da wannan ha da yace qul hal tarabbasuna bina nan yace qul hal yusayyibuna illa ma kataba Allah lana wajen qul lan yusayyibana ne hal yusayyibana ne to ya an ce yusayyibana sai ya zamanto saba ko ya zamanto daga asalin shi saba ya subu ne sai an ka ce sawwaba domin an ce sawwaba shine ya daidaitar da abu wasu sun ka ce a'a da an ka ce yusayyibana wasu laraba suna cewa saba yasibu an gane ko saba yasibu sai su ce sayyaba kenan wasu ka ce asalin shi sawwaba ne fa'ala wasu ka ce a waɗancan larabar suka ce saba ya subu sai zamanto fa'ala in kuma saba ya subu ne an ƙara yawon sai zamanto fa'ala domin an ƙara yawon mai bincike kan ilimin sofa sai ka koma to ga kira a ce shadda ba ta inganta ba an gane ko illa ihdal husnayn sai ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ita ce za ta same mu wa nahnu natarabbasu bikum ko mu kuma abinda muke jiran ya same ku an yusibakum Allahu bi azabin min indihi Allah ya tuno muku azaba daga wajen shi ko ba ka nan bane walau sha Allahu lan tasara minhum aw bi aidina ko da hannayen mu Allah ya ba mu izini mu yaƙe ku ku a matsayin munafikai ko ba ka nan bane domin Allah ya faɗa qatiluhum ga kafirai yu'adhibuhum Allahu bi aidikum wa yukhsihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin kuma wannan ya nuna cewa ba za a yi ba sai da ni sai da izinin Allah subhanahu wataala shi yasa su munafikai da yake musulmi ne a zahiri Allah bai ce a yake su ba amma sai Allah ya bi hanyar da tafi daka ya tona asirin su ya babballa asirin su an ka gane su shi yasa suratul munafiqun suratul tauba ta yi face face da munafikai duk a kowane zamani suke eh sai Allah ya ba su kashi irin wanda ya dace da su ko ba haka nan bane ba a ce a yaƙe su mutum da sun ce amanna billahi wa bil akhir to ba sun bi wata hanya ba suna ganin za su yarda da Allah innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum to sai Allah ya bi hanyar da za a faffan faffal za a faffalle asrarkin su a bayyana su da na hadurar tashin alkiyama ko su bari ko kasu bari duk inda suke cin al'umma za a gane su ina fata an fince ni fatarabbasu to ku jira ko ba haka nan bane abinda suke jiran shi same ku wato ita ce musiba na fata afinci suna jiran musiba ta same ku su yi dariya Allah ce alladina yatarabbasu bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid alaykum wa namna'akum min almu'minin inna ma'akum mutarabbisun mu muna nan tare da ku muna jira jumla ce fi wato ismiya inna tabbas an gane ko tabbas mu ma'akum tare da ku mutarabbisun muna nan muna jira dan mu babu shakka babu shakka alƙawarin Allah kuma mun san da mutuwa za mu yi damu kuma ga Allah kuma tabbas in muna akan imani mun ka mutu ba mu yi asara ba to me muke shakka ku da attare da shaydan mu da attare da Allah wa ya fi cancanta ya hankalin shekunta mu ba haka nan bane to amma ina sai ka iske wani lokaci duniya ta fisge mutum yana tsoron yana tsoron mi yana tsoron wato in kana da imani ba ka tsoron lahira sai dai ka ta fatan ka gama lafiya na fata an fahimci ni shi yasa imanin yahudawa da Allah ba da labarin shi a cikin suratul baqara sai ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa min alladhina ashraku malamai sun yi magana guda biyu anan wala tajidannahum zaka same su yahudawa ahrasan nasi ala hayatin sun fi kowa daga cikin mutane kwadan rayuwa dawwama a duniya sai ce wa min alladhina ashraku waɗansu malamai suka ce wagga wawu wawul asfici ahrasan nasi ala hayatin wa ahrasa min alladhina ashraku sun fi mushrikai son ni son dawwama kenan wannan yaro duk duniya sun fi kowa sun zama a duniya mun ji wannan ko waɗansu malamai suka ce a'a alwawu wawu listi'nafi ce wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin zaka same su sun fi kowa kwaɗayin tabbata a cikin rayuwa wa min alladhina ashraku ay daga cikin mushrikai kenan kenan sai wawu ta zama isti'nafiyya an gane ko min ta zan tab'idiyya ba muta'allika ce da ahras al-mahdhuf ba ko ko al-mutaqaddim an gane ko wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law ya'maru alf sana cikin mushrikai ana samun wanda yake wurin ya shekara dubu to kuma su ma mushrikai suna cikin mutane to in mushriki na son shi shekara dubu me yasa saboda bai yi imani da kiyama ba kun fahimta to ko mu dauka mushriki na son ya shekara dubu to ai kuma yahudawa sun fi shi tunda shi cikin mutane yake ko mu ce a'a su yahudawa sun fi kowa son dawwama a duniya daga cikin mutane kuma wa minal ladina ashraku sun fi mushrikai to nan abin ban mamaki ka diba cikin littattafan tafsiri ko nan cikin jalalain ka duba ka gani sai an ka ce abin ban mamaki su mushrikai ba su yarda da kiyama ba ko ba haka nan bane amma wanda ya yarda cikin littafin shi akwai kiyama kuma mi ya fi son duniya da wanda bai da akwai kiyama ba kaga wannan ya kamata a sa alamar tambaya ga imaninsu na fata kunci ne amma munan fa ko yanzu an ka ce ma in dai ka taya aljanna zaka direct munan ban sani ba ko akwai mai jannar wani abu a nan duniya ni dai in dai aljanna zan taya yanzu yanzu wallahi na shari'a me nake jira cikin wannan duniyar tunda na yi imani da akwai kiyama na yi imani da akwai aljanna na yi imani da akwai wuta in dai ina da tabbacin da nan ta zarce za a yi sai to jama'a sai mu haɗu bye bye ko haka ne yake cewa ba to Allah gafarta mana Allah mu je aya ta gaba qul anfiqu taw'an aw karha قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين
cikin jalalai ne an ka ce kulka ce da su an fiƙu wato an fiƙu kenan da an ka zo jan aya kulka ce da su an fiƙu ku ciyar fi ta'atillahi a cikin da'a Allah ma'ana ayyuka na Allah na addinin Allah qau'an ko kun so aw karhan ko kun ki zamu zo akwai wata qira'a da take karantawa aw kurhan an gane ko idan muka riba imamu hamza da imamu kisa'i da imamu khalaf sun karanta au kurhan an gane ko don kakkaje wani ya karanta da haka ranka ce a'a an tabka banna to ko kun so ko kun ki lan yutaqabbala minkum ba za a karba muku ba har abada ma anfaqtumuhu abinda kuka ciyar innakum kuntum qauman fasiqin wanda jumla ce ta aliliya ai li annakum kuntum qauman fasiqin domin ku kun ku kasance mutane ne fasikai malam yace wal amru huna umarni da an ka ce an fi ku bi ma'anar khabar labari ne ake bayarwa kaga nan ya kama magana ya gutsura ya gutsure magana amma akwai bayani karkashin ta yace umarni na an ka bayar amma labari ne ake bayarwa kaga yanzu kai baka fahimta ba wai abin da yake son ya ce ba wai Allah ya ce munafikai su ciyar bane ba umurta su ba a'a Allah yana bada labari ne suna ciyarwa an gane ko ko cikin sun ki ko cikin sun so amma Allah ba zai karba musu ba shi ne abin da ake son a ce amma kada in ka ɗauki amfiku waɗansu malamai suka ce a amfiku ɗin umarni ne gace ne Allah ke musu kuna ji kuna gani kuna saka duke ku cikin abin da ba ku so kuma Allah bai amsa kaga ya azaba ce ko ba kana bane eh nan al'amru sun ka ɗauke shi bi ma'anar taswiya umarni ne an ka bayar amma duk ɗai matace ya kare ga wuya an fi kutau an aukar han lan yu taqabbala minku ba za a karɓa muku ba ba sani ko mun fahimta ba to wannan shi ne abin da shi mai jalali ne ya kawo karkashin wannan aya amma idan mun ka zo cikin asbab wato abin nan abin da ake ibnu ashur yake cewa to wannan kul anfiqu taw'an aw karhan an fara magana ne ibtida'u kalamin huwa jawabun an qawli ba'd almusta'din minhum fi at-takhalluf an gane ko ana u'inuka bimali suke cewa kamar wata raddi ne Allah ya ga waɗansu daga cikin munafikai waɗanda ni waɗanda suka ce mu ba mu samu damar tafiya amma zan ba da dukiya to in baka samun damar tafiya kana da dukiya ka bayar in kana da uzuri ai ba matsala bane to amma in munafiki ne kai zaman ka sai ka ce ka bada dukiya yace to shine waɗansu daga cikin munafikai suka ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko mu ba mu da damar da zamu ji amma dai zamu bada tamu dukiya aje ayi aikin Allah to shine aka ce qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin yana yiwa wannan ne ko kuma wannan raddi ne gare su ina fata an fahimce ni suna i'tiqadin in sun bada dukiya Allah ya sa abin da a cikin zuciyarsu ko ba haka nan bane suna ganin in sun bada dukiya sun tsira to su sani cewa sai Allah subhanahu wataala ya nuna musu in ma kun tsira a nan duniya to ku sani lahira ba ku da rabo a wajena na fata an fahimci sai zama tuna Allah ya ba su labarin cewa aikin da suke yi su daina domin mi domin ciyar da dukiya ba don Allah ba aikin banza kake yi mi dai hana ka ciyar don Allah niyyar kawai zaka canza zuciyarka ce in ta yi ba don Allah ba babu lada in ta yi don Allah da ka canza niyyar sai ta koma ka samu lada to me matsalar ka canza niyya ina fata an fahimci ni والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويضاعفها أو تكراء ويؤتي من لدنه أجرا عظيما إن فات أنفهم شيء to wannan asar da sun ka kawo ibnu ashur ya kawo shi anan yace an kawo shi wato kenan wanda ya faɗi wannan shine wato al-judd bin qais in muka zo cikin nan al-mawsu'ata al-isti'ab fi bayan al-asbab suka ce wannan asar karkashin qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin daga abdullahi ibn abbas yake cewa qala qala al-judd bin qais jiddu bin qais yace inni idza ra'aytu an-nisaa lam asbir ni in ga mata ban iya hakuri hatta wato aftatin sai na fitinu da su walakin u'inuka bimali zan taimake ka da dukiyata qala yace fa fihi nazalat qul anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin masu tahqiqin wannan athar kin suka ce wannan athar kin bai inganta ba na fata afinci kenan da ya inganta da sai a ce to lalle tabbas abin da shi ya faɗa ne Allah ya masa raddi kina sai zaman to nan kuma yanzu ma nan da anka ce an fi ku ainihin mutum guda aka kawo to sai zaman to inda ya inganta ta shafe shi ta shafe ni sauran munafikai to amma tun da wannan bai inganta ba a'a suna ganin in sun ciyar da dukiya suka yi zama su ba za a gane su ba ko ba haka nan bane tun da wani sai ce to ni ina da uzuri ga dukiya ta kaga in ya bada kuɗi ba a gane cewa ya yi zaman shi ne bai da niyyar tafiya sai a ce a'a kai wanda mutumin kirki ne sai Allah ya nuna musu to ku waɗannan da ba ku yi imani ba dukiyar nan da kuke bayarwa kar ku sa tsammanin za ku yaudare Allah anfiqu taw'an aw karha lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin ku ku kasance fasikai ina fata an fahimci ni to na an kira su fasikai an gane ko to kuma alhali su munafikai ba musulmi bane kuma Allah ya kira su fasikai ko ba haka nan bane to ya zamu yi da wannan ha shi yasa kullum muke jan hankalin dalibai nan kalima ta fasiqina tana nufin kafirina innakum kuntum qauman kafirina ake nufi wato fasikanci kala-kala ne zalunci kala-kala ne kalima ta zalunci da kalima ta kafirci da kalima ta munafinci da kalima ta shirka da kalima ta wato sabo da ta mummuna dukkansu mataki-mataki na akwai lokacin da kafirci yana nufin an fita daga cikin musulunci akwai lokacin da kafirci baya nufin an fita daga cikin musulunci ana nufin buturcewa na fata an firce ni fir'aun ya ce ma annabi Musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin kaga nan bayanan nufin shi kafiri bane fasikanci wani lokacin yana nufin kafirci wani lokacin ba kafirci ba in an kawo fasikanci kishi ya mu imani to nan kafirci ne afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha kaga ni nan afa man kana mu'minan kaman kana fasiqa akwai lokacin da shi kuma fasikanci bai zo kishiyar kafirci ba sai zaman to mi sai zaman to ba yana nufin kafirci babba ba na fata an fice ni ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق haka zalunci wani lokacin nufin an fita daga cikin musulunci inna shirka la zulmun azim wal kafiruna humuz zalimun wani lokacin zalunci yana nufin abin da bai kai kafirci ba wa dhallalna alaihimul ghamama wa anzalna alaihimul manna was salwa kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun dan musu da sun kace sun butulce mana iman Allah ba musu zalunce mu ba kan sun ka zalunta nan ba ana nufin sun fita daga cikin musulunci ba haka riya akwai waccan shirka akwai waccan mai fitar da mutum daga cikin musulunci babbar shirka akwai riya kuma shirkul asghar ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci ba sani ko mun fahimta ba haka sayyi'atan mummuna in shirka ce ko kafirci sayyi'a yana nufin kafir daga cikin musulunci sayyi'a wani lokaci a'a duk zunubi sayyi ne to nan ba yana nufin kafir daga cikin musulunci ba ba sani ko mun fahimta ba haka ma'asiya sabo wani lokaci yana nufin abin da ya fita daga cikin musulunci wani lokaci yana nufin karamin sabo domin al-ma'siyatu anwa'un wa maratib haka munafinci akwai wanda yana nuna mutum ya fita daga cikin musulunci innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira ko ba haka ba ayatul munafiqi salaf nan annifaqul amali bai fitar da mutum daga cikin musulunci dan bai yiwa in kace duk mutumin da ya ƙarya ya fitar daga cikin musulunci to yana ganin ana samun musulmi ko babban magana ina fata an fahimce ni to don haka ɗaliban ilimi mu tsaya mu fahimci kalmomi da ma'anonin da suke ɗauka kuma da wace ma'ana ake nufi a nan nan innakum kuntum qauman fasiqin nan kafirai ake nufi saboda su ba masu imani bane kuma Allah ne ce ba su da imani cikin ayoyi daban-daban su munafikai ba su da imani wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ittakhadhu aymanahum jumlatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun ba muminne bane inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira ya nuna nan ba muminne bane kenan in mun ce fasiqina kafirai ake nufi muna da dalilai na ayoyi na alqur'ani ne girma mun fahimci wannan da kyau to dan haka ai hattara ɗaliban ilimi to kul ka ce da su an fi ku ciyar nan kana yi wa ya zama to labari ne an gane ko ko kuma ya zama to mi ko ya zama to umarni ne tsawo an aukar hanko kunci ko kun so imamu suyuti a cikin al-iklil fi istinbat tanzil yace fihi a cikin wannan aya kenan cikin wannan nassi annal kafira shi kafiri tunda munafikai kafirai ne ko a batini a zahiri ne suke musulmi la thawaba li amalihi ba su da ladan aikin su wastadalla bihi kuma wani ya kafa hujja da wannan aya kenan cikin ahlul ilmi man da zalika fi man aslama an gane ko ga wanda ya musulunta ƙara da nan ba ina nufin kora ba daga mutarid ne shine abinda an tabbatar da ka'ida wa qala innahu la yuthabu ala ma qaddamahu min alkhair fi halil kufr yace duk abinda ya gabatar a zamanin kafirci ba a sakan kami shi da shi na fata an fince ni kenan sai sun ka ce tunda kafiri an ce bai da lada to yanzu in yan musulmi ta wadancan ayyukan sai sun ka ce bai da lada to wanga kiyasi ya saba manissi dan Allah ya nuna waɗanda suka ke kafirai suka yi imani Allah zai musanya musu mummuna ya koma min ya koma na alkhairi da haka wagga magana ta ƙarshe ba mu tare da ita saboda ta mi ta saba wa nasi والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات الله يفعل yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat tunda kuma Allah ya faɗa magana tabbas ko malam shikenan mun yadda mun sallama dan ba a jayya da Allah ba a jayya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وأن تكون لهم الخيرة من أمرهم قل كتير سوء أنفقوا كتير أو أنكوكم سوء أو كرهنكوكم كي لن يتقبل منكم بذا أكربابكم to nan sai malamai suka yi magana daban-daban ƙul an fi ku tau'an aukar han shi tau'an aukar han ko kunki ko aukur han muka ce hamza da kisa'i da khalaf cikin qurra'ul ashra su suka karanta aukur han to menene ma'anarsu waɗansu daga cikin malamai suka ce da karhan da kurhan duk ma'anarsu ɗaya ina fata an fahimci ni an gane ko sun ka ce ai ma'anarsu guda ce laraba suna cewa ad-da'fu kuma suna cewa addu'fu waɗansu daga cikin malamai suka tafi cewa a'a in an ka ce karhan an gane ko da kurhan sun bambanta in an ka ce kurhan ana nufin ismu maf'ul mukrah shine wanda an ka cilastas in an ka ce karhan suna nufin masdar ne kyama kenan kurhan shine wanda an ka cilasta an gane ko mukrah kenan amma an ka ce karhan shine masdar kyamar da kanta waɗansu daga ciki suka ce a'a in an ka ce karhan sun ka ce shi ne al'ikrahu suwa ba kyama ba a'a a tilastar da kai ina fata an fahimci ni to sannan kuma suka ce to kenan idan an ka ce al'ikrah shi ne an tilastar da kai kenan dole sai an kaddara mata wata ma'ana sannan waɗansu sun ka ce in an ka ce wato karhan shi ne abinda an ka tilastar da ɗan adam akan shi in kuma an ka ce kurhan an gane ko shi ne abinda ya kyamata kina an ce kurhan kai ka kyamaci abu in an ce karhan abinda an ka cilastar da kai akan shi to an fi kutau an au karhan sai waɗansu malamai suka ce to ya zama irabin su sai suka ce matsayin hali suke an fi kutau an ai muti'ina ko kuna cikin yin da'a ko kuna so au karhan au mukrahina kenan ko kuna cikin halin kyama lan yutaqabbal minkum ba za a karba muku ba an fi kutau an aukar han lan yi taƙabbala minkum ba za a karɓa muku ba waɗansu malamai suka tafi cewa an shafi ni an shafi wato jawabin amri ne asalin shi an fi kutau an aukar han to ai ba kawo jawabin amri ba to in tun fi ku lan yi taƙabbala minkum in kun ciyar ba za a karɓa muku ba sai suka ce to ai ya kamata in a kawo fa'un to ai ba kawo fa'un ba sai an ka ce a tun da sharaɗi na wanda ake kaddarawa ai ba wajibi bane a yi mishi hukunci irin sharaɗin da wato ya bayyana ga fili lan yi taƙabbala minkum ba za a karɓa muku ba innakum kuntum qauman fasiqin ku mutane ne waɗanda suke fasikai Allah kai mu da tsari alar muji aya ta gaba wa ma mana'ahum
wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون كدوبة cikin jalalai ne a aya ta 54 yace wa ma mana'ahum bai hane su ba an tuqbala a karba bitta'i wal ya'i kaga shi ya barka yace bitta'i mi abbi ta'i ma'ana ana karantawa da ta'u wal ya'i ana karantawa da ya'u kina akwai qira'a wa ma mana'ahum an tuqbala minhum kuma wa ma mana'ahum an yuqbala minhum to anan aiki ya same ka na farko shin wasu cikin qurra'u suwaye da suka karanta da ta'u sannan suwaye suka karanta da ya'u tambaya ta farko kenan na biyu shin da wanda ya karanta da ta'un da wanda ya karanta da ya'un dukkan kira'o'in mutawatire ne sun inganta ko ko waɗanne ne suka inganta waɗanne ne ba su inganta ba na biyu kenan na uku to menene alaka tsakankanin wanga kira'a ta ya'un da ta'un ya zamu yi tawjihu dinta التوجيه باللغة من حيث النحو أو الصرف أو البلاغة كوكو من حيث واتو النصوص القرآنية التوجيه بالنظير القرآني كوكو بسياق القرآني ka gani kawai ka ji magana kaga irin wannan ne yake sa ɗalibai ilimi a'a wasu littattafai sun kawo magana ne a dunkule magana ce ta malamai in an kai wajen bincike sai an samu matsala za mu dawo bayanin wannan almuhimmu dai yace bitta'i an karanta bitta'i kinan kuri a bitta an tuqbala wal ya'i kuma an karanta bil ya'i an yuqbala ba abin da ya hana a karɓa minhum daga gare su nafaqatuhum abin da suka ciyar illa sai dai su annahum su an gane ko cewa su ya ce fa'ilun shi ne a fa'ili wa an tuƙubala maf'ulun an gane ko kenan an tuƙubala shi ne maf'ulun bihi ka gane akwai matsala ina fa'ili ina maf'ulun bihi kenan shi annahum ya ce shi ne fa'ili tuƙubala shi ne maf'ulun bihi alƙabula ke to kaga yanzu in ka zo wajen wannan wuri in ba babban malami wanda ya san na hau in ka ce mallaka ƙawar da kake ce wannan wuri na hau na bar shi mu ta gaba a'a a bayanin shi kamata a idan a gani mun fahimta ko za mu zo mu bayani to illa annahum sai dai sun kafaru billah sun kafirce ma Allah an gane ko wa bi rasulihi sun kafirce ma manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala ya'tuna salata ba sa zo ma sallah illa hum kusala sai suna cikin kasala an gane ko jami'i ne na kaslan mutafaqiluna suna masu nauyi afqalus salati ala al munafiqin salatul isha'i wa salatul subh ko walau ya'lamu an nasu ma fihi mako yace to wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyarwa illa face su suna kyama annafaqata suna kyama abinda za su ciyar li'annahum domin su ya'uddunaha suna ɗaukar ta maghraman kamar wani kuɗi da an ka ɗora musu kamar tara kamar cilas don Allah ya ce wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawaya ko ba haka nan bane to wannan shine abin da mai jalalaini ya kawo karkashin wannan aya amma in mun ka zo wajen ibnu ashur da ya zo karkashin wannan aya wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum yake ce tuwa wannan atafina akan jumla ta innakum kuntum qauman fasiqina li'anna hadha bayanu at-ta'lili li'adami qabuli nafaqatihi an gani ko bi ziyadatu zikri sababai ne akharaini Allah ya faɗi kamar sababi biyu da sun kuma Allah ba zai karɓa ba bayan ya ce lan yutaqabbala minkum ba ya ce innakum kuntum qauman fasiqina ba saboda su fasikai ne ma'ana kafirai sai ce to ga wasu ƙarin dalilai an gane ko wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih sun kafirce ma Allah sun kafirce ma manzo kaga fasiki ne ya bayyana su su ba kafirai ne amma me yasa ya bambanta nan ya kawo su kafaru billahi wa rasuli kuma ce kawo fasiki na saboda a nuna maka cewa nan kafaru billahi rukunin imani an ka hankalta ba wa rasulihi da manzonsa can fasiki na kharaju an ta'ati llahi hatta kharaju anil islam shi ne abin da ake son ka gane na fata an fice ni kuma wala ya atuna salata illa hum kusala sallar da suka yi ba don Allah suke yin ta ba ga ƙari kuma wala yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyarwa face suna yi ne ba cikin jin daɗin rai ba to shi yasa sai sun ka bambanta da bi da mu'minne domin su mu'minne suna ciyarwa ne suna mi suna jin daɗi مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم سنة تيرواني دني من يرضى الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ابتغاء مرضات الله إلا وهم كارهون بني نبتا أقيم to wannan shi ne abin da shi malam ya kawo ce kina an ƙara bayani ne akan dalilan da suka sa Allah subhanahu wataala bai karba ba kamar wani ya tambaye Allah Allah ya ce lan yutaqabbala minkum ba za a karba muku ba sai wani tambaye to me yasa ba za a karba musu ba yace innakum kuntum qauman fasiqin to ga ƙarin wadansu dalilai wa ma man ahum in kana tambaye Allah me yasa Allah ba a karba musu ko ko ne dauki fasiki ana nufin wanda bai hitar daga cikin musulunci ba sai an kace a'a wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun ba sa ciyarwa face sai su an cilastar da su to wannan shi ne abinda shi malam ya kawo a gurguje ina fata an fahimta to wannan aya da aka zo wato qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum mun kawo ya ce bil ya'i kuma ya ce bimi bitta'i kenan karatu nawa kenan aka mata biyu to qira'o'i wadanda sun ka tabbata mutawatirai bil ya'i wat ta'i an tuqbala ita ce qira'a ta jamhur an yuqbala ita ce qira'a ta hamza da kisa'i wato da khalaf in an ce jamhur ana nufin mafi yawancin ƙurra goma daga shidda zuwa abin da ya sama kana yi waka iskawa da cikin jamhur gobe jibi ka iskawa da cikin jamhur don kawai sa tsammanin jamhur sunan waɗansu ƙurra ne da an ka keɓance to an tuqbala minhum nafaqatuhum ina fata an fahimce ni shine malamai suka ce to waɗannan su ne kira'o'in da sun ka inganta an tuqbala ko an yuqbala minhum nafaqatuhum to in mun ka ce an tuqbala domin an nafaqatu muannas ne sai an ka ce an tuqbala minhum nafaqatuhum in mun kada kuma qira'a ta wato an yi qubala minhum ta amda da kisa'i da khalaf saboda ta'nisun nafaqa majazira ina fata an fice ni qalat ta'ifatun kuma a ce qala ta'ifatun ana iya cewa wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi ce wa in kana ta'ifatun ba amma a cikin suratul al imran sai Allah ce wa qalat ta'ifatun min ahli kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un dan ta'nisin shi ta'nisi ne majazi ba sani ko mun fahimta ba dan dalibin ilimi sai ya hattara amma idan muka duba akwai wata qira'a shadda wa ma mana'ahum an tuqbala minhum sai an kace nafaqatuhum ba a karɓa musu ba to an ce nafaqatuhum wato kamar abin da sun ka ciyar kina an an yi jami'in shi saboda wane ya ciyar wane ya ciyar wane ya ciyar in an kace nafaqatuhum to mufrad ne an yi idafa shi zuwa ga jami'i sai ayi at-tawzi'u wane yana da ciyarwa wane yana da ciyarwa yana da ciyarwa sai an kace nafaqatuhum a haɗe ta jinsi guda ne ko ko a rarraba tun da hum din na jama'a ne to kenan ta wane daban ta wane daban ta nan za a rarraba ba sani ko mun fahimta ba na fata an fahimce ni akwai kuma wata qira'a wa ma mana'ahum wato an yaqbala minhum nafaqatuhum ita ma shadda ce an yaqbala Allah li an shafi Allah kenan wa ma mana'ahum an yaqbala Allah Allah ya karbi nafaqatuhum kenan an gane ko nafaqatihim tunda an ce an yaqbal Allah sai rubuto nafaqatihim tunda maf'ulu bihi na sannan akwai qira'a wa ma mana'ahum an naqbala minhum an naqbala minhum nafaqatihim naqbala mukarqa ita ma shadda ce naqbal to annunu litta'zim la litta'addud da an ka ce naqbala mukarqa ba shi na rufe akwai Allah daban-daban ba Allah guda ne na fata an fahimci ni nahnu khalaqnakum falawla tusaddiquna ba shi na rufe akwai alloli daban-daban ba guda ne Allah na fata an fahimci ni zaka ga cikin Qur'ani yana da yawa ko cikin kira'a da ke mutawatira dan wanga shadda ce wannan ne cewa to kaji cikin kira'a shadda an ce kaza ko cikin mutawatira akwai shi nahnu khalaqnakum falula tusaddiquna duk kowa karanta nahnu nahnu mu su Allah inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun nahnu mu ba ba haka bane annunu litta'zimi dan girmamawa don Allah guda ne innama Allahu ilahun wahid qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu na fata ofin shi sai zaman to annun litta'zim to da an ka zo wajen wa ma mana ahum ba abin da ya hana musu an gane ko to sai malamai suka ce to shi fi'ili na mana'a ai hanawa ko to ina fa'ilin shi yake na fata an fahimce kuma ina mafulin shi yake to sai sun kace fa'ilin shi in an kace mana'a sai sun kace illa annahum kafaru shine fa'ilin shi an gane ko ai ma mana'ahum qabula nafaqatihim ko qabula nafaqatihim illa kufruhum kafircin su to illa annahum kafaru kenan shine fa'ili kenan ma mana'ahum qabula nafaqatihim illa kufruhum الثاني waɗansu malamai suka ce alfa'il damirullahi ta'ala Allah damiri na Allah kenan wa ma mana'ahumullahu kenan Allah bai hana ba qabula nafaqatihim ina fata an fice ni illa annahum kafaru billahi wa rasuli sai da manto illa annahum mansubi ne ala isqat harfil jarri ai illa li annahum kafaru billah na sai da manto kenan ba shi ne fa'ili ba wa ma mana'ahumullahu an tuqbala minhum nafaqatuhum illa li annahum kafaru billahi wa bi rasulihi na fata an fahimta kaga nan kaga yanzu ne maganar ta fito to sannan shi an tuqbala minhum nafaqatuhum akan kira'o'i guda biyu me ya matsayin shi a cikin i'rabi malamai suke cewa waɗansu ka ce maf'uli ne na biyu an gane ko maf'uli na biyu domin mana a maf'uli biyu yake bida ka san cin kifi'ili na larabci akwai mai bukatar maf'uli daya akwai mai bukatar maf'uli biyu akwai mai bukatar maf'uli nawa uku to wanga biyu na mana a biyu yake bukata to yanzu ina mafuli na ɗaya ina na biyu sai suka ce to in mun ka ɗauka sun ka ce shi an tuƙubala an gane ko shi ne mafuli na biyu ina fata an fahimci ni domin a larabci kana cewa mana'tu zaidan zaidan haqqahu kaga zaidan maf'ulun bihi al-awwal haqqahu maf'ulun bihi nabi kenan wa ma mana'ahum shi hum din shine wato maf'ulun bihi al-awwal an tuqbala kenan wa ma mana Allahu qabula nafaqati wasu ka ce a'a sai ka kaddara halful jarri domin ana cewa mana'ahu min kaza kuma ana cewa mana'ahu kaza sai sun ce kenan kana iya cewa mana'tu zaidan haqqahu wa mana'tu zaidan min haqqihi kenan asalin shi wa ma mana Allah tunda an ce muna qaddara Allah wa ma mana'ahum min an tuqbala nafaqatuhum an shafe min in ka gada ma kai wannan in ka gada ma kai wannan wanda zai iya cewa ga magana ni homin lamban yarda da ita ba ba ni da kawo ta ba wallahi mallamai sun ka kawo ta kadiba cikin littafan da sun kai taujihin ƙira'o'in alƙur'ani littafi na farko addurrul masun fi ulumil kitabil maknun kadiba cikin albaharul muhit na abu hayyanu tauhidi na fata an fahimce ni da kuma sauran littafan da sun kai taujihin ƙira'at in baka gane ba kai shiru ka ba mutane lafiya na fata an fahimce ni ilimi abu ne wanda ke bai tsaya wuri ɗaya ba ko ba haka ba in kuma baka sani ba sai ka jira ce to wanga ai bayani ya riga an kai inda ba a ganewa mutum bai fahimta inda aka saba gaba to wai ga maka ana yi ne don komai sai ka gane na fata mu ce ai mataki mataki ne na ilimi ko ba haka nan bane kullun in an ka zauna bisa ga abin da an ka sani yau za samu ci gaba ai ka san wani abu wanda baka sani ba ƙarin ci gaba ne na fata an fahimce ni to almuhimu dai Allah ya ce ba zai karba ba kuma kun ji dalilin da Allah ya kawo Allah kai mu tsari munafikai ba a karban nasu kafirai su ma Allah bai karba aikin su sai dai dukkan su Allah ya umurce su su yi aiki na gari mun fahimta a'a na Allah ya ce bai karba ko kafirai kuma Allah ya ce bai karba aikin su ko wa qadimna ila ma amilu min amalin min amalin faj'alnahu haba'an mansura to Allah ya ce bai karba kuma ya Allah ya umurce su su yi abinda bai da amfani kuma sai a umurci mutum a ce ya aikata an gane ko abinda bai da amfani kuma a ce mutum ya aikata kuma Allah ya ce bai karba to kafirai kuma an umurce su da su yi imani su yi sallah halil kuffar mukhatabuna bi furu'i shari'a tabbas alkufaru mukhatabuna bi furu'i shari'a an umurce su mi addalili saboda lalle in sun yi sallah ba za a karba da munafikai da min da kafirai amma kuma an umurce shi da ita an umurce su su bada zakka an fahimce ni amma an ce su fara da tauhidi don haka in su fara da tauhidi in sun kai babu lada an ce su fara da tauhidi sun su yi wannan ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين كاغا لم نكن من المصلين سورة كسوري سنك تزاس من سلا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة هم بالآخرة هم كافرون ده هكا الكفار انتم في انجنتي مخاطبون بفروع الشريعة على رموجة آية تكرشي سبب لوكتي يا فارتهيا فلا تعجبك
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
mai jalal ne ce fala tu'jibika kada ta baka mamaki ko kada ya baka mamaki amwaluhum dukiyoyinsu wala auladuhum yawan dukiyarsu kenan da kuma yawan 'ya'yansu ai la tastahsinna ni'amana alaihim kakka ni'imomin da munka basu su baka babaki ga su ba muhimmai ba fa hiya istidraj istidraj ne Allah zai kama su daurin talala ne ko inda ma yuridu Allah abinda Allah yake so sanadi abinda Allah yake so li yu'adhibahum ai an yu'adhibahum biha fil hayatid dunya Allah ya azabtar da su da wannan dukiya fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya bima wato yalqauna fi jam'iha na abin da suke haduwa da shi wajen tara dukiyar su zuba ilimin su su zuba kaza su yi balaguro su ketara ruwa su ke su hausa man iska cikin jiragen sama min al mashaqqati su wahala wa hiya wa fiha min al masa'ib da abin da za su hadu da shi a cikin wannan dukiya na musibbu da yawa su wahala su wahala su wahala don gina duniya amma lokaci guda sai Allah ya zo ya ruguza ta wa tazhaqa yace takhruj anfusuhum sai rayukansu su fita wa hum kafirun sai suna kafirai fa yu'adhibuhum fil akhirah sai Allah shi musu azaba a lahira ashaddal azab mafi tsananin azaba ka kusan dan adam karshen rayuwarsa a ce ya koma cikin azaba ai lamari ya bace haka ne ko ba haka ba da haka ashe wannan dukiyar da kafirai suke da ita istidraji ne kuma lokacin da Allah so zai ruguza ta lokaci daya innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw nahara faj'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yatafakkarun la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi isal mihad da sauran ayoyi da suka bayani kan wannan yan uwa lokaci yayi muna halin sa amma dai wannan aya insha Allah gobe in Allah ya kama da zamu zamu zo sai mu dora akan ta da izinin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zama to Allah shi ba mu dada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh